Salamu ala Rasulillah. ‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu wannan rana ta Juma'a wanda yau goma sha tara ga watan Zulƙada. Hijiran manzo alaihi salatu wasalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace da goma ga watan bakwai miladiya 2020 za mu ci gaba da karatun littafin mu na shaɗibiya wanda darasin mu na yau shi da darasi na takwas. Na faɗa mana jiya cewa dole sai mun haddace rumus din nan to yanzu abinda zamu yi abinda zamu fahimta hurufin hijaiya gabaki ɗaya nawa ne 28 ko to yanzu rumus din da aka nuna mana ajiya na wannan ƙari'an guda nawa ne sai ka ce uku so bakwai 21 hurufin hijaiya nawa ya rage bakwai ko haka ne to ya dauki wawon wanda zai dinga yin fasil tsakanin wacce magana da sabuwar magana saura nawa saura shida to shidan nan wanda ba a ambata ba za mu ga cewa akwai ku tare lissafi akwai fa'un ko akwai ha'un akwai zalun akwai akwai gainun akwai shinu akwai Allahun to kun ga waɗannan su ne suka rage min a hurufin ijaiya waɗancan guda 21 sai ya yi ramzi kowane ɗaya akan ƙari'i ɗaya to waɗannan da ya rage su kuma sai ya ɗauke su zai yi ramzi akan daga biyu zuwa sama daga biyu zuwa sama waɗannan kamar yadda zamu gani a cikin abin da zamu karanta ba wanda zai nuna ƙari'i guda ɗaya sai dai a nuna mana biyu ko a nuna mana ko a nuna mana uku ko a nuna mana shida ko a nuna mana hudu ko abin da ya kama da haka mun fahimci wannan gaba farko kenan to sannan zai zo wato ina so na yi mana kulasan abubuwan kafin mu shiga sannan zai zo kuma ya mana ramzi kun ga wannan ramzi ne na harufa to zai zo kuma ya mana ramzi na kalmomi kun san a larabci harafi daban kalma daban jumla daban to yanzu kuma zai zo ya yi mana ramzi na kalmomi wanda su kuma za su nuna haɗuwa ta ƙari'ai to a nan zai nuna mana cewa wane ya haɗu da wane wane ya haɗu da su wane to abinda za mu gani duk gaba ke ɗaya haɗu wannan na farko babu inda ƙari'i ɗaya ya haɗu da rawi ɗaya aka yi musulunci babu wannan sai dai ƙari'ai biyu ko ƙari'ai biyu da rawi ɗaya ko ƙari'ai uku misali da rawi daya wannan zai kasancewa ɗaya kenan abu na biyu ba wai rumuz na kalmomi da ya ambata mana ana nufin duk wasu ƙari'ai da za su iya haɗuwa ya musu ramzi ba haka abin yake ba wanda suka fi yawan haɗuwa to su ne musu ramzi wanda suka fi yawan maimaituwa wa illa yanzu misali za ka iya samu cewa da nafi'u da abu amur su biyu sun haɗu a kan ƙira'a ɗaya amma kwata-kwata babu ramzin wa'yanan malaman su biyu babu to amma akwai ramzin nafi'u da ibn kafir saboda suna yawan haɗuwa cikin abubuwa to sannan za ka ga cewa kowane ƙari gabaki ɗin su bakwai ɗin nan sai ka samu ya yi infiradi da wani abu wanda yake shi kaɗai ne ma'ana sai ka samu wani abu wanda na fi ushi kadai ya karanta banda shi babu wanda ya karanta hakanan ibn kafir hakanan abu amur da sauransu to za ka samu irin wannan yanzu misali za ka samu hamza ya haɗu da nafi'u akan wata ƙira'a amma babu ramzin da ya haɗa nafi'u da hamza su biyu babu wannan to ashe kenan ba wai za mu ce duk inda ƙari'ai biyu za su iya haɗuwa sai ya musu ramzi ba bai lizarta ma kansa wannan ba wanda suka fi yawan maimaituwa to su ne za ka cewa ya musu ramzi ko mutum biyu ko mutum uku ko abin da ya kama da haka wannan dan ya zama mana share fage a wajen abin da za mu shiga mu zama ala basiratin to sai ya ce wa min hunna lil kufi sa'un musallasun to za a ɗan tsaida abu tsayar zai kuna ya ce yawamin hunna lil kofiyi sa'un musallasun ya ce daga cikin waɗannan harufa wa min hunna lilkufi sa'un musallasin kun ga hunna zamiri ne na ta'anifi ko? to hatta jamadat ya halatta a yi isti'imalin zamirin ta'anifi a wajensu na zukur shine ba za a yi ba a wajen gairin ukala kun ga ba zai ce wa minhum ba sun zama kamar ukala to amma a yi isa imalin kunna kun ga shi ta a sai yake cewa wa hunnan lawati zilmuwati na sabtuha manasiba fansabti nisabi kamar fuzila ya faɗa mana kun ga sai ya ce wa hunna saboda gairin ukala ne to sai ce wa min hunna lil kufi daga cikin ramzin harufa a wajen kufiyun sa'un musallasan malam zure dai ne su waye kufiyun ko ba fara haddar ba su wane kufiyun ai ana rufe baki kawai sai ka faɗi su eh ba sai kwari ba sosai ai malam hasan suwaye ko biyun asim hamza kisa'i suke da su ne ko biyun asim hamza kisa'i su ne ko biyun to sai ce wa min hunna daga cikin waɗannan haruffa lil kufiyi sa'un musallasun yayi musu alama da ta mai digo uku akwai akwai abin da suke kira da suna abdabt bil huruf kun san rubutun mutanen da ba a yin digo kuma digon ma yakan kankare wani lokaci yanzu da ya ce wa minhun na lilkufi sa'un inda zai ce sa'un bai ce musallafin ba to idan aka tafi aka tafi wannan digon ya kankare na ca ka iya ce ba'un ko ka ce ya'un ko ba haka ba to amma ba zai zama kuma ba'un musallafin ko ya'un musallafin ba kenan ko da wannan digon ya kankare tunda an ce musallafin kafin sai ake nufi to wannan shine azabt bil huruf sai ce wa min hunna to daga cikin wayannan alamomi da zai yi wa qari'ai alama lil kufi a wajen mutanen kufa sa'un musallafin akwai ta mai digo uku duk inda kaga an yi ta mai digo uku to ana nufin hamza da kisa'i da asim kai da hamza da kisa'i tana nuni zuwa gare su kila wani ya ce to gaskiya ina ma sha ɗibi haka yayi a wajen na baya tunda kaga yanzu ta digo uku ƙari'i uku to shi shi ya san dalilinsa duk malamai sun yi ta ijtihadi amma babu wanda ya can ko hakika ne dan yanzu in ka duba can baya yanzu nafi'u me alakan nafi'u da alhamza me alakan qalun da ba'un ba bawo a cikin sunan qalun ga baki daya warshi kuma jimun babu jimu a cikin sunan warshi wani dalibi daga cikin abokan mai kita kawai shi ma dai nufin ya dan wahalar da mutane da nafi'u ya masa nunin mana eh qalun ay qafun ka gani warshu ai wawu ko shi ko shi ne kowane abu ne gaba da shi ka gani a inda ya ka'ida ta musu mutsin ta yi yawa ai gara ka yi kama kana yi to sai ce wasu ta tuhun bilha'i laisa bi agfala nan za ku ga akwai agfal akwai mugfal akwai muhmal duk ma'anarsu daya sai ya ce wasu ta tuhun shida daga cikin su wannan ƙari'ai bilha'i ya musu alama da ha ita kuma wannan haɗin laisa bi agfala ba mara ɗigo ba fa inda bai ce haka ba wasittatuhum bilha'i in digon ya kankare sai ka ce to ko bilha'i ake nufi to amma da yace laisa bi agfala ba mara ɗigo ba to kai ka san cewa dole ka'un baka da zabi ka'un ba dai dimu ake rufi ba to kaman wani ya ce ah to ya zaka ce shida kare annan guda bakwai ne wanne kake nufi sai ce anaitul ula asbattuhum ba'da nafi' anaitu ma'ana qasattu ina nufin al'ula ma'ana allazina asbattuhum shine zakartuhum ba da nafi'in bayan nafi'in kaga yanzu dole zai baka sai ya dinga tuno ma da ƙa'idar ta wuce yanzu wanne ne aka so mu ambata nafi'u wai biyo bayan sa ibnu kathir wai biyo baya abu amr wai biyo baya ibnu amir sai wa asim sai wa hamza sai wa kisai kaga kai jero su to da yace maka anaitul ula asbattuhum ba'da nafi'in ina nufin shidan can wa'annan da na ambata bayan nafi'u kenan nafi'u kare zaka cire sauran shirin da suka biyo baya su ne masu ramzi na me na hawa sai ke cewa wa kufin wa shamin da kufiyun ko da mutanen kufa da kuma mutumin sham zaluhum ya yi masu alama da zal kaga yanzu idan ka duba ka'un shi kaɗai ne amma mutum nawa ya nuna shida shida to yanzu kuma ga zalun zai nuna mutum hudu saboda haka yake cewa zaluhum laysa mughfala da kufiyun wa'ancan dai asim hamza kisa'i waye shami ibn amir sai ce zaluhum to zal shine nasu laysa mughfala shi ma ba marashin digo ba inda bai ce haka ba da kila kace daluhum ne kace dal ne to amma tun da ya ce laisa magufala ba marashin dugu ba kai kasan zalim ake nufi mun gane ko sai ya ce wa kufin ma'al makki bi za'i mu'jaman wa kufin ma'al makki to yanzu mutanen kufa tare da mutumin maka waye mutumin maka ibn kathir sai ce bi za'i mu'jaman da za' mai digo don kaka ɗauka za musu hannu ake nufi kenan da ka gaba ka san kofiyun ake nufi da ibn kafir kaga yanzu shi maharafi ya nuna mutane nawa hudu sai yake cewa wa kufin wa basirin ghainuhum laisa muhmala ka duba tanawul ibara aka ce agfal aka ce mugufal aka ce muhbal yawa saboda haka yake cewa wa kufin wa basrin da mutanen kofa da mutumin basara gainuhum to gainun shine nasu laisa mumala shi mafa ba marashin digo ba dan kada ka ce ainun ake nufi yanzu in ka duba kufiyun ya hada su da mutane uku kuma kowane da alamarsu kowa da nashi alama to to sai yake cewa wadhun wadhun naqtu shinun lil kisa'i wa hamzatin ma'abuta wadhun naqti shinun men irabin shinun badal ne na dhun naqti kaga inda kawai ya ce washinun lilkisa'i to in digon yi kankare sai a ɗauka sinin yake nufi to amma tun da ce wazin na katsi wannan ma'abuciyar digon nan shinun ita ce shinun to lilkisa'i wa hamzatin na kisa'i ne da hamza za ka ga ibara daban ko a zo shilshula shamardala shamlala duk da su yake nufi waye shamardala hamza da kisa'i waye shamlala hamza da kisa'i shilshula hamza da kisa'i duk su ne ne mun gane ko? to sai ya ce wa ƙulfihi ma ma'a shu'ubatin suhubatun tala wa ƙul ka faɗa fihi ma a cikin sha'anin su suwa hamza da kisa'i sai ya ce ma'a shu'ubatin tare da shu'uba waye shu'uba shu'uba rawin asim to tare da shu'uba suhubatun tala to suhuba ce ita take nuni zuwa gare su kenan da kaga suhuba da hamza da kisa'i da shu'uba a cikin kufiyun hafsu kadai aka ware shi kadai ne bai karanta da wannan al'amarin ba sai ya ce sihabun huma ma'a hafsihim da kaga sihab huma su biyu dai ne hamza da kisa'i ma'a hafsihim tare da hafsu kaga anan an ware shu'uba duk inda kaji ya ce sihab to yana nufin hamza da kisa'i da hafsu to magana ta cika sai yake cewa amma nafi'un wa shamin hakko yau amma nafi'un wa shamin amma nafi'un wa shamin da kaga amma to da nafi'u da mutumin sham shine ibn amir daiwa zaga ya kawo amma sai dai kuma kamar yadda ce maku amma dinnan akwai amma bil'ain akwai amma shi kuma bil hamza ko kaga da kaga amma bil hamza ka san nafi'u shi kadai in kaga amma kaman ta amma ita sa'alun to ka san cewa nafi'u ake nufi da ibn amir sai ce sama fi nafi'in wa fatal ala wa makkin sama fi nafi'in wa fatal ala wa makkin malan naziru waye fatal ala fatal ala amisu waye fatal ala man nasir fatal ala abu amr haba bayan allah mun abin da tuntun a cikin a cikin a cikin wannan me farkon abin nan wa ammal imamul mazani yusrihuhum abu amr al-basri fawaliduhu al-ala kaga shi ne ibn al'ala kuma shi ne fatal ala ka gani a hada fa sai ta taso dole a sai an yi kafa yi yawwa to yace sama in ka ji kalmar sama fi nafi'in tana nuna nafi'u wa fatal ala da fatal ala wa makkin da mutumin makka shine ibn kathir kin duk inda suka hadu su ukun nan kuma suna yawan haduwa sai ka zo babin sai ka zo babin abin nan menene ya'atu zawaid ya'atu zawaid a ya'atu idafa arahati sama maulan wa mali sama liwan la'alli sama kuf'an ma'ina fal ula kadu wato wannan bawon Allah ba Allah ya masa cikin kwakwalwa duba da ya ce a rahatsi sama maulan a rahatsiya sama maulan da ya haɗa wa'annan uku sai ya ɗauko rawi na ibn amir shine ibn zakwan sai ya ce wa mali sama liwan nan ku sai ɗauko rawi ɗaya mali ita kuma su ukun da kuma wancan abokinsa la'alli sai ce sama kufan sai haɗe ga baki ɗaya la'alli sama da kuma kufa ɗin shi ga baki da ibn amir Allah ya rusa wata akwai malamin wani makwari Allah ji kansa da gafara idan ya zo ana yana rera shaɗi ya ce ya sana ya sana ya sana sai ya sun kai da kai shirin ce hazin rajul rajul azim rajul azim rajul amkari sannan kuma sai ci gaba to a ya zama ka zai tagwani ba zai kuwa to kenan sama fi na fi'in wafatan ala wa makin to magana ta cika sai ya ce wa haƙƙun fihi wa binal ala wa haƙƙun fihi ciwa ibn kathir shi ne akarbul mazkur sai ya ce kuma wabin ala in ka ji haƙ to ibn kathir ne da abu amur sai ya ce wannan ƙwalliya take maka abin nan sadarin baiti sai ya ce wa ƙulfi hima wali hasabi na farun hala to wa ƙulka faɗa fi hima a cikin suwa ibn kathir da abu amur wali hasabi da hasabi shine wa ibn amir nafarun su ne nafar hala malam hassan hala kuma kaga da abu amurko tun da ha to ai ha ba ramzin abin nan ba ne eh eh to me yasa zan ba ramzi ba me yasa ya zama ciko shi kenan shi ne abin da ke so kenan wannan halatiko ne tunda Abu Amr ya riga ya wuce tunda Abu Amr guda ɗaya ne kaga sai yake cewa qul fihi ma to ka fada cikin Ibn Kathir da Abu Amr da kuma Ibn Amir nafar da kaga nafar to wannan su ukun mun gane ko sai ka ce ibnani wa abun ibnani wa abun Ibn Kathir Ibn Amir Abu Amr sune ibnani wa abun to sai ya ce wa hirmiyu nil makiyu fihi wa nafi'un wa hirmiyu al makiyu fihi wa nafi'un wato nan al hirmi nisbatun ila al haram kaman yace al hirmiyani ma'abota harami biyu ibn kathir haramul makki nafi'u haramul madani to sai yake cewa su waɗannan biyun da kaga hirmi to ana nufin ibnu kathir da nafi'u to shine yake cewa wa hirmiyun lil makufi wa nafi'un sai yace wa hisnun anil kufi wa nafi'ihim ala da kaga hisn shi kuma kufiyun da nafi'u shine hisn to wannan haka zamu tsaya haka zamu tsaya lallai lallai mu haddace wannan rumuz din nan lallai na infiradi wallahi abu ne mai sauki in ka sa kanka kuma ina maimaita mana wallahi yanzu harkan qira'at kalubalen rayuwa ne ga duk wani muhaddicin qur'ani ko kun san yanzu daga cikin tsarin musabaqar duniya yanzu akwai musabaqa akan qira'atul ashra bi akmaliha kana zaunawa akan kujerar musabaqa kawai za a ce maka karanta wuri kaza zuwa wuri kaza qira'an wani riwaya wani kila a ce maka qira'an Abu Ja'far ko qira'an kaza haka dai wai kaka dauka wannan saba'a din kawai ashara Najeriya an fara to kunji kunji to wallahi kalubale ne wallahi kalubale ne a san mutum akan cinikinsa a san mutum in dai kai ma'abucin qur'ani ne to ina baka shawara qira'a ta tahattam alaik wannan shine kalubalen rayuwar da muke ciki a halin yanzu ko bai ma kamata a ce kai sakaci a wannan fagen ba a kamar yadda nake faɗa wallahi abin sha'awa malaman da suka karantar da mu Allah gafarta mafiya da sun rasu yanzu in kun duba wannan musaf na Madina za ku ga Abdul Hakim Khatir shi shi mana zaft wato ni dai ina da najima ban ji mutum da dimure wannan mutumin ba wato abin sha'awa duk lokacin da zai mana zaft awa ɗaya ce to in yi minti hamsin sai mu ce ya isa kawai muna so ya yi mana tilawa sai ya ce kira'awwa riwayawwa kuma a ina a zaman nasa na ba a shirye yake duk inda yake mu ce masa kira'awwa ne riwaya wani a wuri kaza wallahi ba na kawai sai ka ji hadara yanzu wannan wannan wannan kalubale wanda da biye ka ba eh sai zai tambaya ta ina kuke so kuma da qira'awa kuma riwayarwa wallahi wata irin murya Allah ba bawon Allah la in yana karatu kaje aje an yi tsit ko motsin kujera ba za ka ji ba sai ya gama to haka zaka ga shaɗibiyan nan a wajen su haddace durra haddace tsaibatin nashar haddace komai haddace wallahi malam yana zowa kan abu sai kaji ya ce liƙauli fulani kaza kaza kaza liƙauli fulani kaza kaza kaza haka za ka gani to gaskiya aiki ne babba Allah samu dace eh da Allah mu haddace rumus din nan in Allah ya kai mu rana ita yau in mun zo samun dan yaddar waya sannan sai a dan ci gaba insha Allah malaha yayi ko assalamu alaikum